بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الآية قوة جماد الأولى hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 da 42 wanda ya daidai da 16 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya amma yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na jibuwis da ke wannan unguwa ta ainihin tudun maliki da ke cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin babban malami imamul barbahari littafin sharhu sunna ainihin wato Allah madaukakin sarki ya gafarta wa malam ya kansa wannan kuma shine darasin mu na 16 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta wata gaba bayan sharhin Sheikh Fauzan mun karanta gabar da malam yake cewa wato laisa fi sunnati qiyasu a babun aqida babu qiyasi ana iya yin kiyasi a babin wato ijtihadi a inda ijtihadi to anan ana iya yin kiyasi amma abin da ya shafi aqida babu kiyasi sannan babu shaci fadi wajen ainihin wato abin da ya shafi aqida sannan babu buga misalai game da abin da ya shafi aqida sannan ba abin son zuciya a wannan babi na aqida abinda babun ya kunsa shine gaskatawa game da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan babi na aqida ba tare da kaifiya ba ba tare da sharhi wanda zai gurgunta ma'anar ko sharhin da baya daukan irin wannan ma'ana din ba sannan a babun aqida ba a cewa lima wala kaifa Allah madaukakin sarki game da abin da ya shafe shi ko ya shafi zatinsa ko sunayensa ko sufofinsa ba a cewa lima sabida ne wala kaifa ko kuma yaya abin yake ba a tambayar wata to a karkashin wannan muka yi ta bayani har kuma ainihin wato lokaci ya ci mana da haka za mu dora daga ainihin wato shafi na hamsin da uku wanda shine ita ma wata gaba ce wanda tana da alaka da dangantaka da gabar da muka gabatar قال المؤلف رحمه الله فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة إمام البربهاري يقول فالكلام فلسفة والخصومة دمس والجدال دجايا والمراء هو الجدال دجدالي أنا فسر رشيد هكا والمراء دجايا محدث ire-iren waɗannan abubuwan wato bid'o'i ne kirkirarrun abubuwa ne ya ƙadahu shakka filkal waɗannan abubuwan suna soka kokonto a cikin zuciya wa in asaba sahibuhul haqqa ko da ma'abocin wannan husuma ma'abocin jidali ma'abocin jayayya ma'abocin falsafa ko da ya dace da gaskiya aka yi accidentally wajen wannan musu wajen jayayya wajen falsafa sai kuma aka yi sa'a ya daidai da gaskiya wal sunna ko da ya dace da sunna wannan abin da ya shi kuma bid'a ashak sharhin wannan magana a sheik fauzanul fauzan rahimahullah ya ce hadihil umur waɗannan al'amuran da imamul barbahari ya lissafa alkalamu wato falsafa waljidalu da jidali walkusumatu da husumomi allati hasalat waɗanda suka samu bainal firaki tsakanin ƙungiyoyi kulluha duk waɗannan abubuwan umurun al'amura ne muhudathatun ƙirƙirarru fararru bid'o'i ne a addini wallazi sabbabaha abinda ya sabbaba ko abinda yake sabbaba a dinga jayayya a dinga musu a dinga rigima a addini abinda ke sa a shiga babun falsafa ai kaza ai kaza a kyale nasi ba wani abu bane face ittiba'ul ahwa bin soye-soyen zuciya idan akwai son zuciya to ga aya sai mutum ya kyale ta sai ya hau rigima ga hadisi ingantacce sai mutum ya tafiya akan fassarar da magabata suka fassara sai ya shigo da nasa fahimtar da tasa da nasa ra'ayin yayi kokarin rikirkita wa mutane kuma yazo ai ta tafka musu da shi na farko ba shi da dalili a alkur'ani da ya nuna haka ba wata sunna da ta tabbatar da haka kalmar in ka dauke ta larabci ma baya daukan wannan ma'anar da yazo da ita amma shi tunda akwai wata manufa a zuciyarsa khalif tu'rab saba wa sauran mutane don kai suna to sai ya fito da jidali ya fito da jayayya ai ta musu da shi ba wai dan fa zai sauka akan abin da yake kai ba kai da kake kan gaskiya kai sai bata wa lokaci kila waɗansu da suke gurin kila ya jefa musu shubha shikenan kawai shi burinsa kai ya bata ma lokaci dan ya san kai kana da dalili da hujjoji akan addinin ka da kuma aqidarka sannan ya kuma jefa ya bata ma lokaci kai kar ka shagaltu da yin wasu abubuwa masu muhimmanci sannan sauran mutanen da suke gurin da ba masu ilimi ba ya jefa musu shakku su shiga taba ba akan abin da kuke tattaunawa wa man kana hawahu tabi'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda san zuciyarsa ya kasance mai biyayya ne da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa innahu la yakunu indahu shakkun to ba za ka taba samun sa yana da shakku a addini duk mutumin da shi ba shi da wani ra'ayi nasa bai da wata son zuciya tasa sai abin da nasu ya ce in aka ce ga ayar alkur'ani ko ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to shi fa an gama fa kawai ita zai bi to duk mutumin da ya kasance mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ba za ka same shi yana da kokonto ba game da abin da ya kudurce ba za ka same shi ba yana da kokonto game da ibadar da yake aikatawa ba za ka same shi ba yana da kokonto game da addinin da yake yi wala mira'un kuma ba za ka same shi yana jayayya ba wala jidalun ba za ka same shi da jidali ba wala khusumatun ko rigima duk ba za ka same shi ba me yasa li annahu musallimun munqadun domin shi ko da yaushe jira yake a kawo aya ko ya ga hadisi musallimun sai ya sallama munqadun sai ya mika wuya shi kawai in dai aka ce ga aya ga hadisi to shi fa an gama zai mika wuya ya kuma sallama musamman game da abin da ya shafi babin aƙida sunayen Allah da sufofinsa to shi da an ce ga nassi baya tafiya rigima baya tafiya jayayya baya tafiya musu baya shiga babin falsafa ya shiga ai in kaza ne to jawabin kaza ne baya shiga wannan layin ga aya ga abin da magabata suka tafi akai ga hadisi ingantacce magabatan wannan al'umma ga yadda suka fassara shi to shi shikenan kawai anan yake قال تعالى ubangiji ta'ala ce fa imma ya'tiyannakum minni hudan idan wata shiriya daga gare ni ta zo muku idan wata shiriya daga gare ni ta zo muku faman tabi'a hudaya Allah ta'ala ce to duk wanda yabi wannan shiriya tawa fala khawfun alaihim to ire-irensu babu wani tsoro ko fargaba a tare da su walahum ya hazanu da kuma ba za su yi bakin ciki ba game da abin da suka bi na shirya Allah maɗaukakin sarki ya ce famanitta ba a hudaya duk wanda ya bi shirya ta fala ya zillu ba zai bata ba fa ƙa'idar duk wanda ya bi shiriyar Allah shiriyar Allah ku tana cikin alƙur'ani tana cikin sunna da bisa fahimtar magabata to duk wanda ya bi wannan Allah ta'ala ya ba shi kariya fala ya zillu duk inda aka kada aka raya duk guguwar da ta taso za ka same shi yana kan shirya fala ya zidu Allah ta'ala ce ba zai bata ba wala yashqa kuma ba zai yi wahala ba la ya zillu ba zai bata ba wala yashqa ba zai tsiyace ba ba zai wahala me yasa ba zai bata ba saboda ya bi shiriyar Allah me yasa ba zai yi tsiya ba ba zai tabe ba ba zai wahala ba saboda ya bi shiriya da Allah madaukakin sarki ya zo da ita ta harshen manzo sallallahu alaihi wasallam al-mas'alatu mas'alatu ittiba' wa inqiyadin wa taslimin mas'alan nan ta addini mas'ala ce ta ittiba bi wanqiyad da miƙa wuya wa taslimin da sallama li amrila me za a bi me za a miƙa wuya me za a sallamawa yace li amrila zaka miƙa wuya zaka sallama zaka yi biyayya ga umarnin Allah wa rasulihi da manzansa min ghairi jidalin ba tare da wata wata jayayya wa qusumatin ba tare da wata husuma ko rigima ba babu na'am to wa muqasamat jam'in muqasama kenan yace min ghairi jidalin ba tare da wani jayayya ba wa muqasamatin da rigingimu ko husumomi wa ma waqa ahlud dalal fil khusumati wal jidal duk waɗanda ka gansu ma'abota bata to ba su fada cikin batan nan ba wato wa ma waqa ahlud dalal ma'abota bata fil khusumati a cikin husumomin su wal jidal da kuma jayayyar su ba su fada ba illa bi sababi annahum lam yusallimu lillahi wal rasul sai dan sun kiyarda dalilin kawai shine sun yadda su sallama wa Allah da manzansa kama sallama ahlus sunnati wal jamaa kamar yadda ahlus sunnati wal jamaa suka sallama in aka ce ga wata aya ta zo ga ma'anarta bisa fahimtar magabata ga wani hadisi ya inganta ga yadda ma'anarsa take bisa fahimtar magabata ahlus sunnati wal jamaa ba sa wani jami'a sai su sallama to duk wani wanda ya bata wannan ne ya jawo masa batan saboda sai ya shiga layin rigima layin husuma layin jidali sai ya kibin nassi ya kibin ainihin umarnin Allah da manzansa wani zalika mala ya ce don haka ne ta ji duna a halar sunnati wal jama'a ku duba da inda ahalar sunnati wal jama'a suke walillahi alhamd wato godiya ta tabbata ga Allah muttahidina za ga kansu a haɗe yake laisa bainahum ikhtilafun babu wani sabani a cikin su fi amril aqida a abin da ya shafi aqida duk inda ahlus sunna yake a babun aqida ba su da sabani inda kaje kaga ana yanzu kaje ka tarar da ahlus sunna anan yana karanta wani littafi na aqida to in kaje wani garin ko kaje wata kasar zaka ji ire-iren yanayin iri da ne wanda sauran kungiyoyi na bata za ga ababun aqida ba su hadu ba hatta yan kungiya daya zaka samu ababun aqida kowa da inda ya sa gaba amma ahlus sunna cikin yardar Allah da kuma kaddarawa su sakamakon sallamawa da suke yi wa umarnin Allah da manzansa kansu a hade yake ba su da wani sabani fi amrul aqida amma al'amarin da ya shafa aqida innamal khilaf inda sabani kawai yake inda al-firaq ad-dalla sabanin zaka same shi ne a wajen kungiyoyin bata a wajen kungiyoyin bata to anan zaka samu sabani qala Allah ta'ala kuma dama ubangiji ta'ala yace wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq wa in tawallaw idan suka juya baya wa gaskiya wa in tawallaw idan suka juya wa addini baya ko suka juya wa Allah da manzansa baya fa inna ma hum sanidai su kawai fi shiqaqin to suna cikin sabani da zarar mutum ya bar ayar alkur'ani ya bar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam in sun kai su su duhu kansu ba zai haɗu ba domin abin da zai haɗa sun shine littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata shi yasa Allah ta'ala ce wa in tawallaw idan ku suka juyawa alkur'ani baya suka juyawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam baya to duk inda suke kuma duk yanda suka yi dan kansu ya haɗu Allah ta'ala ya ce ina fa innamahum su kawai fi shiqaqin zaka same su cikin sabani fasa ya fi ka kuma ubangiji zai isar maka wa huwa sami'ul alim domin shi ubangiji mai ji ne yana jin duk abin da suke yi alim kuma masani ne game da duk abin da suke aikatawa wa misdaqu hadha fi ayatin ukhra abinda zai ƙara gaskata maka wannan a wata ayar Allah ta'ala ya ce wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wannan shine tafarki na inji Allah guda ɗaya tak tilo ku bi shi wala tattabi'u subula Allah ta'ala ce kar ku bi hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku waɗannan hanyoyin daga barin tafarkin Allah zalikum wasaqum bihi wannan shine abinda ubangiji yake muku wasici da shi la'allakum tattaquna ko za ku samu takawa suratul an'am qawluhu wa in asaba sahibuhu al-haqq was-sunnah kaga kenan wannan gabar da muka karanta an hana ka al-kalam ka shiga cikin ilmul kalam ilimin falsafa a babun aqida ba a shiga ko khusuma ko jidal ko mira waɗannan a babun aqida duk gaba ɗayansu abubuwa ne waɗanda suke fararru ba za ka taɓa samun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna suna musu suna jayayya suna ainihin wato husuma akan abin da ya shafi aqida ba domin sun yadda Allah ya musu bayanin kyakkyawar aqida cikin littafinsa sun yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu sharhi da bayanin ingantacciyar aqida cikin sunnarsa shikenan anan suka tsaya shi yasa ba za ka taba samun an an zo ana ta tafka musu game da wace irin aqida mutum yake a zamanin sa bai ba ka samu aqidar guda ɗaya ce zamanin magabata babu irin to yaushe ne ya zama to aqidin suka zama barkatai wannan da tasu wayancan da tasu kuma kullu hizbin bima ladayhim farihun ko inda suna cika baki suna alfahari cewa tasu ce daidai to sai bayan wayancan qurunul mufaddala sun riga sun wuce qawluhu fadin sa wa in asaba sahibu al-haqq was sunna ko da ma abocin wannan jayayya ko da ma abocin wannan musu ko da ma abocin wannan falsafa din kaga ya dace wata rana da gaskiya wa sunna ya dace da sunna ai fa huwa muqtadiyun duk da haka mai kuskure a iya samun wato ba wai niyyar sa bace neman gaskiya a kawai garin musun sa sai kuma Allah ya sa ya dace da gaskiya a musu ko a jayayyar ko kuma a jidalin nasa to duk da haka muqtadiyun malai yace mai kuskure ne ne annahu asabahu ma domin ya dace da gaskiyar nan ya kuma dace da sunnan nan min gairi dariqi sahih ba ta ingantacciyar hanya ba لأن الطريقة الصحيحة دومين إن كانت هنيا هو التسليم شيني سلما وعدم الخوض درشن كوساوا cikin babun aqida wal jidal da rashin yin jidali wal mira da jayayya allazi yash'alu quluba qulubi wanda wannan musun da wannan jayayyar wa rashin sallamawar shine yake cika zukata da kiyayya wa ya ba'afu alal ahqad kuma wannan shine yake tayar da kulli tsakanin wani da wani kaga akwai kulli wannan ya kulla wata mummunar wani mummunan abu yana fatan wani mummunan abu ya samu dan uwansa al ahqad kenan jam'i ne da hiqit da haka wannan kuma shine yake tayar da al ahqad wato kulli wa ya ba'afu aidan ala ashadd min dhalik sannan kuma shine har wayo yake tayarwa akan abin da yafi wannan tsanani ma wa huwa takfir shine kafirta juna domin da zara an samu kiyayya ta cika zuciya an samu mugun nufi da mugun kulli a cikin zuciya to daga nan kuma kafirta juna ne zai biyo baya li'anna al-firaq ad-dallata domin kungiyoyin bata yukaffiru ba'daha ba'd in ka je ka karanta za ga sashin suna kafirta sashi wa yudallilu ba'daha ba'da sashin suna batar da sashi ko na jingina bata zuwa ga sashi wannan suna ganin kungiya kaza su ne batattu ba su wasu akan daidai su su ma wancan haka suke wannan suke kallon wannan ɗayar kullu hizbin kowace kungiya kowace jama'a bima ladaihim game da abin da ke tattare da su na aqidar su da abin da suka kudurce na san zuciya farihuna suke cika baki suna alfahari kullu wahidin kowane ɗaya daga cikin kungiyoyin ya atabiru yana la'akari da anna ma huwa alaihi abin da yake kai huwa sahihu shine ingantacce amma ahlus sunnati wal jamaa amma duk inda ahlus sunnati wal jamaa suke alladhina sallamu al-amra wanda suka sallama al'amari wanqadu suka mika wuya zuwa ga Allah zuwa ga umarnin Allah fa innahum to su lam yahsul bainahum khilafun wallahi alhamd ba za ka samu wannan irin sabanin ba a tsakankaninsu godiya ta tabbata ga Allah wala yukaffiru ba'dhum ba'dha ba za ka samu ahlus sunnati suna wato sashin suna kafirta sashi ba in ku ka samu wannan to ka tabbatar ɗaya daga cikin su ya sauka da kan sunna duk lokacin da ka samu wannan to akwai wanda ba Allah ya nufa ba ba san zuciya ne dan haka yana da awar sunna ne amma ba sunna bace a cikin ainihin wato zuciyarsa amma matukar wannan hadafin guda ɗin to ba za ka samu irin wannan ba a tsakankanin su wala yudallilu ba'dhum ba'dha ba za ka samu sashin suna jingina bata zuwa ga sashi ba bal barma yusni ba'dhum ala ba'd za ka samu ahlus sunna sashin suna yaban sashi wa yaqtadi ba'dhum bi ba'd sashin suna yin koyi da sashi li'annahum ala tariqin sahihin domin suna kan tafarki ingantacce innama tahassulul ihanu wal ahqadu wat takfiru wat tadlilu bi sababi mukhalafatil haqq ai dama kawai abin da yake haifar da alhiqnu kulli wal ahqadu da ruko wat takfir da kafurtawa wat tadlil da batarwa bi sababi mukhalafatil haqq ai duk sababin shine saba gaskiya duk inda ka samu kiyayya ruku ka samu kafurta juna ka samu wannan ya ce wane ne batacce shi ma ya ce shi ne batacce to duk inda ka samu wannan ba komai ne ya sababa haka ba face mukhalafatul haq saba wa gaskiya wal akhadh bil ara da ruko da ra'ayoyi wal afkar da tunanin nika haka in mutum zai zama shi yana da tunani to ai ba shi kadai yake da tunani ba wani shi ma yana da tunani shi ma wani yana da tunani to tunanin ya sha bamban da juna da haka ba za su haɗu ba haka in ka ce kana da ra'ayi kai kada kake da ra'ayi wani shi ma da ra'ayinsu su wani su ma kungiyar su da ra'ayinsu to ya za a haɗu ba za a haɗu ba da aka kaga wannan sai ya haifar da ainihin wannan sabanin la shakka anna kulla wahidin yuridu an yantasira li ra'ayi ko shakka babu wannan kungiyoyin za kowace kungiya guda ɗaya tana son ta mara wa ra'ayinta baya ko da akan kuskure duk yadda za ta karo ta kalo ainihin hujjoji na ƙarya da gaskiya to za su je su tattaro su don su goyi bayan ra'ayinsu wala ya ƙabalu an taƙula lahu kuma wanda yake kan wani ra'ayin na kuskure ba zai taɓa yadda da kai ka ce an ta makuɗin kai fa wannan ra'ayin naka akan kuskure kake ba zai yadda ma'ana haza domin in yadda cewa akan kuskure yake kamar shi abin da shedan zai ra masa ma'anar cewa akan kuskure yake annaka tattahimu aqalahu bin naqas kamar kana tuhumar hankalinsa ne da tawaya wa huwa la yarda bi hada kuma ba zai yadda da haka ba domin duk wanda ka jingina masa kuskure kuma dama ba gaskiya yake so ba zai karba ba zai dinga ganin kamar shi a ce masa yayi kuskure kenan kaman ba shi da cikakken hankali ba shi da lissafi ba shi da tunani kenan ba zai karba ba lakin idza qulta li sahibil haqq amma in ka samu mai neman gaskiya in ka ce da shi idza akhta idan yayi kuskure ka ce anta akhta'ata dalil ka kuskure wa hujja ba wannan abin da kake kai fa ba akan hujja kake ba wannan abin da ka jingina da shi kuma dalili bane to in ka ne ka samu mai neman gaskiya ka ce da shi aqta'ata sunna akan wannan abin ba ka saba wa sunna to shi fa babban tashin hankalin mai neman gaskiya a ce ga gaskiya ya bata to a guje ko zai dawo kanta dan ita yake duk mutumin da yake ahlus sunna na gaskiya aka ce ya saba wa sunna to zai kokari ya koma kanta zai aje komai ya koma dama ita yake da haka in ka ce da shi aqta'ata sunna fa innahu yaqbal zai karba zai tsaya ya ji to ina ya kuskura zai zauna ka baje masa dalilai da hujjoji in ya ji lalle akwai hujjojin akwai dalilan da suka nuna kan kuskure yake zai karba in ya fahimci ya bar sunna din ka gaya masa ga sunna to zai ya fahimci kai mai bayani zai karba li'anna qasdahu al-haq domin manufarsa gaskiya ce da shi ba san zuciya bane manufarsa gaskiya walaysa qasduhu al-intisara li ra'ayi ba manufarsa ya taimaki ba ya goyi bayan ra'ayinsa ba ko da akan kuskure yake ya kafe akwai irin wannan mutane ya kafe akan ra'ayi ba zai sauka ba yawa shi haka ya fahimta dan haka yana kai komai kuskuren da za a nuna masa ko da ya gamsu ga dalilai da suke nuna cewa ba akan sunna yake ba ko ba akan daidai yake ba zai bari saboda ko da yaushe manufarsa ya goyi bayan ra'ayinsa fa idza qulta in kace ya fulan wani anta akhtata sunna ka fa saba wa sunna wa akhtata dalila ka kuma saba wa hujja da dalili ba fa innahu yaqbal in mai neman gaskiya ne karba zai wa ya taraja kuma za ka ga ya dawo zai dawo ya dawo ya karbi gaskiyar kuma ya gyara wancan kuskura amma idan qulta li sahibil hawa amma in ka samu dan san zuciya in ka ce da shi anta akhtata kai fa kai kuskure fa innahu yaghdabu farkon abin da zai ba fushi zai yaghdab fushi wa yashtaddu ya dau zafi wa hadhihi alamatu ahli al-ahwa malai ce to wannan daga cikin dalilan da zaka gane ma'abuta bid'a ma'abuta san zuciya shine a ga yawa mutum gaskiya ya harzuka a ga yawa mutum hujja ya ji kamar an zabga man mai to wannan in har mutum ya zama to ga gaskiya an gaya masa da an gaya masa kuskurensa fusata zai sannan kuma ainihin wato ya dau zafi to wannan alama ce ta ahlul ahwa Allah ya kiyaye shi anna kullu wahidin yuridu an yantasira li hawahu dan haka su ma abota san zuciya ko da yaushe mutum zaka yana kokarin ya taimaki ya kuma goyi bayan san zuciyarsa amma sahibul haqq amma mai neman gaskiya fa huwa yuridu an yantasira lil haqq shi kullun a shirye yake taimaki ba ya taimaki gaskiya ya mara gaskiya baya a tare da shi take ko a tare da waninsa shi ba damuwarsa bane in ba shi bane gaskiya take tare da shi to duk wanda gaskiya take tare da shi zai je ya haɗu tare da shi su taimaki gaskiya su mara wa gaskiya baya wa huwa yabhathu anil haqq kuma shine wanda koda yaushe yana bincike yana neman ina gaskiya take wal hikmatu dallatul mu'min kuma dama ita gaskiya ko hikima kayan mu'mini ne da ya bata haythuma wajadaha akhadha duk inda mu'mini ya ga kayansa da ya bata sai ya dauka gaskiya kayan mumini ce da ta bata ma'ana duk inda kaga gaskiya kai kayan ka ne bata suka yi kuma kai kai kana ta cigiya to da duk inda ka gani dauki in baka gani wani yazo ce maka ha ka ga ga abin da kake nema karbi Allah ya shirye da wa alam ka sani rahimakallah Allah ya maka rahama annal kalama fi rabbi ta'ala muhdathu hakika tattaunawa game da abin da ya shafi ubangiji ta'ala shi ma bid'a ne za mu ji mai malayin kini wa huwa bid'atun wa dalala bid'a ce kuma bata wala yutakallamu fi rabb ba a tattaunawa game da sha'anin ubangiji illa bima wasafa bihi nafsuhu in har zaka ce wani abu game da ubangiji to sai dai ka tsaya iya abinda ubangiji ya siffanta kansa da shi fil qur'an a cikin alqur'ani wa ma bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi ne ashabi ga sahabbansa fahuwa jalla sana'uhu wahidu shine ubangiji mai girma da ɗaukaka guda ɗaya laisa ka mithlihi shay babu wani abu da ya tamkar sa ya kama da shi wa huwa sami'ul basir kuma shi mai ji ne kuma mai gani ne rabbuna ubangijin mu awwalun shine na farkon da ba shi da farko bila mata ba tare da yaushe ba rabbuna awwalun bila mata Ubangijinmu shi ne na farko ba tare da kana tambayar yaushe ne farkonsa ba, wa akhirun kuma shi ne na ƙarshe bila muntaha ba tare da ƙarshe ba. Karka tambayi to yaushe ne shi ƙarshensa, ta'ala Allah an zalika uluwan kabira. Ya alamu sirra Ubangiji yana sane da abin da yake ɓoye, wa akhfa da abin da ya fi ɓuya, wa huwa ala arshihi istawa. kuma ka sani ubangiji ya daidaita a al'arshinsa daidaita irin wanda ta dace da shi wa ilmuhu ka sani ilimin ubangiji bi kulli makanin ya karaɗe ko'ina wala ya min ilmihi makanun babu wani guri da ya wogunta ko ya kaɗaita daga ilimin Allah babu shi babu wani guri a sama ko a ƙasa da ba Allah ta'ala bai san da zamansa babu wannan gurin ashar شيخ فوزان زي شريف يجي قوله أن الكلام في الرب تعالى مهدف وهو بدعة وضلالة أي الكلام في ذات الرب تتوناوا أكن ذات أبنجي سبحانه وتعالى وفي أسمائه كو تتوناوا أكن سونا ين الله سبحانه وتعالى وصفاته كو تتوناوا جمد سبوبين الله سبحانه وتعالى أمر ونن ون الأمر مهدف فارر mutane magabata na farko ban san shi ba a hadathahu ahlud dalal kuma ma'abota bata su suka kirkiri wannan bid'a alladhina la yusallimuna lin nusus wanda su ko da yaushe ma'abota bata ba sa miƙa wuya ga nassosin alqur'ani ko hadisi walaysa indahum khashyatun lillah kuma ba su ba sa tsoron Allah subhanahu wata'ala fahum su ne za ka gansu yatakallamuna fi zatillah suna yin falsafa wajen magana akan zatin Allah wa yatakallamuna fi asma'ihi wa sifati zaka same su suna yin falsafa amfani da falsafa da wayo da kwakwalwa wajen kokarin fassara wani suna na Allah ko wata sifa su cikin sifofinsa wa yajhaduna su kuma waro wasu sifofin Allah su kore su su musu su musanta su wa yamfau wa yamfuna ma athbatahu Allah li nafsi kaga suna ta kokarin kore abinda Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa aw ma athbatahu lahu rasulu ko kuma kaga suna ta kokarin korewa Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da shi wa ya'tuna min indihim bi ara amma kaga suna zuwa da ra'ayoyi na kashin kansu wa yaquluna su dinga cewa hadhihi hiya sawab wannan abin da kuka ji muna faɗa shine daidai yatakallamuna fi tafsirin nusus zaka dinga jin suna kutsawa suna tattaunawa wajen fassara nassosin alqur'ani ko sunna bigairi tafsiriha ba tare da fassara ta hakika ba shine bigairi tafsiriha su fassara aya bayan da tafsirin ta yake ba su fassara hadisi bayan da ma'anarsa take ba aw annahum yaquluna ko kuma ka dinga jin suna cewa ma nafhamuha mu wannan sifar ta Allah ba mu fahimce ta ba to tunda ba mu fahimce ta ba fa nufawwidha ila Allah mu ba za mu ce komai ba za mu fawwala al'amarinta za mu fawwala ta zuwa ga Allah wa yasiru kalamullah to sai su sai ga sun waro sufofin Allah da dama su ce wannan ba mu san me Allah yake ba mata wannan ba mu san me Allah yake nufi ita ma aje ta wannan ita ma ba mu san me Allah yake nufi ba bata wannan ba mu san me Allah yake nufi ba ita ma aje ta to karshe mala yace wa yasiru kalamullah sai zancen Allah a wayi gari ya kasance wa kalamu rasulihi da zancen manzansa bi manzilatil kalamil a'jami sai ya zama daidai da zancen wani babbawa Allah ya saukar da alqur'ani ya saukar da shi ne dan a fahimce shi ko ya saukar dan mutane su aje su ce ba su fahimci me yake nufi ba kenan zancen Allah zance ne na bagwari har da za mutum ko dai ya zo ya ce wannan ma'anar ba haka ake nufi ba wannan kuma mu ba abinda za mu ce kawai aji ta gefe kenan ba a fahimci zancen Allah ba a fahimtar zancen Allah kenan suke nufi kenan sun mai da zancen Allah da na manzansa bi manzilatil kalamil a'jami matsayinsa ɗaya da zancen wani baubawa ko zancen wani bagwari alladhi la yafhamuhu al-arab irin wanda laraba ba sa fahimta me yake fada fal wajibu ala al-muslimina malai yace abin da yake wajibi akan musulmi an yastamiru ala at-tariq at-tariq as-sahih su ci gaba da tafiya akan tafarki ingantacce wa ala tariq as-salaf su ci gaba da tafiya akan tafarkin magabata wato tafarkin magabatan nan fa yayi wahala kuma yayi nisa shi sa ake tafarfado da shi ana gaya wa mutane su koma ba ba wanda ya fahimci addini daidai fiye da su in har ba su fahimci addini ba to daga nan ha'ana da kasa ba za a fahimci addini ba kuwa fahimtar su ita ce daidai suna kusa da zamanin annabta wasu daga cikinsu sun yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka lalle yadda suka fahimci addini shine daidai bayan da yanzu wani bayan shekara dubu ɗaya da ɗaruruwa ya fahimci addini ba don haka ne dole mu koma mu dinga fahimtar addinin nan bisa fahimtar wa'ancan magabatan na farko wa Allah yaltafitu li ha'ula'i al-mudallilin kada mutane su dinga sauraron waɗannan masu batar da mutane din kada su dinga waiwayar waɗannan al-mudallilin masu batar da mutane alladhina yujadiluna fillah waɗanda suke jayayya game da sunayen Allah ko sufofin sa bi gairi sultanin atahu ba tare da wata hujja ba da ta zo musu yujadiluna fil qur'an kaga suna jayayya game da alqur'ani shin alqur'ani makhluki ne ko ba makhluki bane wannan ba za ka taba samun sabab irin wannan tunanin a zamanin sa akwai ba ba ka taba samun irin wannan ko ga aya a cikin alqur'ani sai ta jayayya akan ta ga yanda ma'anarta take ga yanda annabi ya fassara ga yanda magabata suka fahimce ta shi kuma yazo ya ta musu ya ce ba haka bane yujadiluna fil qur'an wa yujadiluna fi sunna ka zabe suna ta jaƙin ja akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sha'anuhumul jidal su dama professionality din su shine jidal bai ki yanzu ku awa ɗaya awa biyu awa uku ku ta takkawa akan wannan abin ba kuma ba sakan ma zai ba kuma ba wai dan ba kada hujjojin da za ka gamsar da shi ba sai dan kawai ba abincin san zuciya ne ba ha'ula'i waɗannan yajibul hadaru minhum wajibi ne a kiyaye su هؤلاء ليسوا متبعين وإنما أبوا بي بني وإنما هم مبتدئون وإن وهؤلاء ليسوا متبعين وإنما ما سبيا بني وإنما هم مبتدعون وإنما سكر كرة بدعان يتبعون أهواءهم سنة بين سنسو تشيس كون إن كجا أبيا سن كربش يهيدري لسنسو تشيس كان عزوا كان ما كتي كان فدان مبتدا kin ka faɗi khabar din zai ce sam'an wada ya sallama saboda yayi daidai da abin da ke san zuciyarsa amma kana zuwan masa da abin da ya saba san zuciyarsa wallahi ba zai karba ahalul ahawaki ga gaskiyar kuruwa ma ba zai karba qawluhu wala yutakallamu fi rabb ba a tattaunawa game da abin da ya shafi ubangiji illa bima wasafa bi nafsihi sai dai da abin da ubangiji subhanahu wataala ya siffanta kansa da shi fil qur'an a cikin alqur'ani lamma naha anil jidal yayin da Allah ta'ala ya hana jayayya fillahi cikin al'amarin da ya shafi Allah subhanahu wataala wal khusumat da kuma husumomi da rigingimu fi asma'illahi game da sunayen Allah wa sifati da sifofinsa bayyana alwajib Allah ta'ala ya bayyana to menene wajibi game da Allah menene wajibi game da sunayen Allah menene wajibi game da sifofin Allah wa huwa abin da yake wajibi shine an nuqirra alqur'ana was sunna mu tabbatar da alqur'ani mu tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama jaa kamar yanda suka fi mu tabbatar da alqur'ani yanda yake mu tabbatar da sunna yanda take ala ma'anaha kuma akan ma'anarta al-ma'khuz min al-lugha ma'anar da aka ɗauko ta daga yaren larabci din tunda alƙur'anin nan balarabe annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe duk bayanan da ya a cikin hadisai da sharhi da game da alƙur'ani duk da larabci yayi don haka sai mu koma mu fahimci alƙur'ani da sunna bisa ga fahimtar magabata da kuma fahimtar da aka ɗauko ta daga ainihin yaren allati nazala bi alqur'ani wa sunna wanda alqur'anin da sunna duk da wannan yaren ya sauka shi sa malamai suka ce wajibi ne mutane su tashi su koyi larabci saboda ba za ka gane alkur'ani ba ba za ka gane sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ka gane larabci domin da shi aka saukar da alkur'ani da shi larabcin aka saukar da sunna fal ilmu ma'rufun ma'ana dan haka ilimi ma'rufun ma'anahu fil lugha ilimi in aka ce ilimi a larabci ma'anarsa sananniya ce kadhalika alwajhu hakan aka ce fuska ma'arufin ita ma a larabcin an ce fuska sananniya ce wal'ain in aka ce al'ainu ido to in ka ɗauki kalmar al'ainu ɗin ka tafi cikin larabci ma'anarta a wajen laraba sananniya ce waliyad haka hannu in ka je cikin laraba ka ce aliyadu ma'anar yadu sananne ne a wajensu walistiwa haka daidaita in ka je su laraba da ka ce alistiwa sun gane me ake nufi wal'uluhu da ɗaukaka in ka je ka ce wa balarabi al'uluhu ya gane me ake nufi da larabci ma'anar sananniya ce kullu hadhihi dukkan waɗannan abubuwan wa amsaluha da ire-iren su ma'arufun ma'anaha fil lugha ma'anar su sananniya ce a larabci a fil lughatil arabiyya a cikin yaren larabci allati nazala biha alquran wanda alqurani ya saukar da ya sauka da ita amma ahlud dalal amma ma abota bata in Allah ya ce yana da hannu a cikin alqurani sai ce ba hannu ake nufi in Allah ya ce yana da fuska sai su ce ba ido ba fuska ake nufi in Allah ya ce yana da ido sai su ce ba ido ake nufi ba in Allah ya ce ya daidaita a larashi su ce ba daidaita ake nufi ba kaga ga in ka tafi da waɗannan kalmomin da malai ba misali al-ilmu al-wajhu al-ayn al-yad al-istiwa al-ulu waɗannan duk a larabci ma'anar sananniya ce kuma alkur'ani duk ya zo cewa Allah yana da sufa iri kaza Allah ya sufanta da kaza amma su ma'abota bata fa ya kulu da sai su ce laisa hadal kalamu ala zahiri gaskiya wannan maganar ba za mu fassara ta a zahirin yadda take ba ba za mu fassara ta yadda take ba haka ba za mu ce Allah yana da hannu ba in aka zo duk wata aya da ta zo da maganar yad to sai su fassara ta da al-qudra ce iko ake ne inda Allah ta'ala ya ce al-istiwa ya daidaita al'arshi sun suka ce ba istiwa ya ake nufi istaula ake nufi istawa sai su ce istaula to sai malai ke cewa sai su ce su ba za su fassara wannan zancen na Allah a yanda yake zahirinsa wan qasamu to mutane ma abota batan da suke irin wannan aika aika sun kasu ila qismaini zuwa kashi biyu qismun akwai kashin farko qalu sun an zo irin wannan yadullahi bal yadahu mabsuutatan tajri bi a'yunina thumma stawa 'ala al-'arshi misali irin waɗannan an fahimta wa huwa al-qahiru fawqa 'ibadi in an zo irin waɗannan su wannan kashin na farko qalu sai ce na tawaqqafu mu tsayawa za mu alal gaskiya wa naqulu zahiruha ghayru murad za mu tsaya sai mu ce zahirin waɗannan lafuzza ba shi ba zahirin su ake nufi ba shi ne ma'ana zahiruha zahirinsu ghairu murad ba shi ake nufi ba wala na fahimta in ka ce musu to ya ake nufi Allah ta'ala ya ce bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha wa yabqa wajhu rabbik Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbik kullu shay'in halikun illa wajha Allah ta'ala ce komai zai halaka illa wajhahu banda fuskar Allah sai ce a ba za mu ce Allah yana da fuska ba ba za mu ce Allah yana da hannu ba ba za mu ce Allah yana da kaza ba to sai ka ce to shi kuma Allah ya ce yana da fuska ya ce yana da hannu ya ce ya daidaita a larishi ya ce a sama yake ya ce kaza to yanzu ba ku yarda da wannan ba to yaya za a fassara waɗannan kalmomin qalu nan ma sai ce wala nafhamul murad minha mu ba mu san manufar waɗannan kalmomin ba to amma ga larabawa sun ce alyadu ma'anarsa kaza hannu ma'anarsa kaza sun ce alwajhu ma'anarsa kaza al'aynu ma'anarsa kaza al'ilmu ma'anarsa kaza al'ulu ma'anarsa kaza al'istuwa ma'anarsa kaza su sun fassara larabawa su ce a mu ba ne yadda da wannan fassara ta laraba ba amma fa littafin balarabe kuma kila za ka iya samun wanda yake wannan gardama wani tukururu ne dan uwana wanda ba balarabe ba amma ga yan larabawan sun tabbatar alqur'ani ya tabbatar shi ya ce a to ya za a fassara ya ce mu musamman manufar waɗannan kalmomin ba to waɗannan kasan sunansu ma ce wa humul mufawwida su ake kira yan ƙungiyar mufawwida duk inda suka zo wajen sufofin Allah zai ce mu ba za wannan ma'anar ba haka ake nufi ba ya ake nufi su ce a mu san ma'anar to ya za su ce mun fawwada wa Allah al'amarin sa wayannan su ake kira al mufawwida an gane waɗannan wa qismun akwai wani kashin guda biyu a kashi na biyu kai humul muawwila su kuma su ake kira al-mu'awwila wancan al-mufawwida wa'annan kuma al-mu'awwila to su al-mu'awwila din wa humul akthar su suka fi yawa awwaluha su ne waɗanda za su fassara aya za su fassara waɗannan kalmomin bi gairi ma'ana har sahih amma ba da ma'anar wannan kalmomin ingantacciya ba fadallu wa adallu fadallu suka bata wa adallu suka ci gaba da batar da mutane akan haka wa shagalun nasa suka shagaltar da mutane ga barin gane kyakkyawar aƙida sannan wa shahalul kutuba suka dankare littattafai suka shaƙe littattafansu bi hadhihi almunadarat da irin waɗannan falsafofin wal mujadalat da irin waɗannan jayayyar da musu din bi gairi da'ilin ba tare da wani amfani ba ko fa'ida shine fa'il ai bi gairi naf aw fa'ida ba wani amfani kamar yadda za mu karanta a can gaba insha Allah ba wani amfani bal wajibu to me ya zama wajibi at taslimu sallama me za a sallamawa lima fil qur'ani was sunna a sallamawa abin da yazo cikin alqur'ani a sallamawa abin da yazo cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min asma'illahi da sunayen Allah ba wanda ya isa ya rada wa Allah suna babu shi sunayen Allah tauqifiyya ne ba wa ko annaba ba sa rada wa Allah suna shi ke rada kansa suna da haka duk sunan da kaji Allah ya ambaci ya rada wa kansa cikin alkurani ka tabbatar da shi duk sunan da kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wannan sunan Allah ne to ka tabbatar domin ba wanda ya san Allah fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kai yanzu ba za ka zo a matsayinka na wani ƙwararren a larabci ko kayi digiri na farko ko na biyu ko kuma kayi phd ko kuma ka zama farfesa shehu malami ka ce to bari ka zauna kai ka kware a larabci bari ka raɗa wa Allah suna baka isa ba ba wanda ya isa ya raɗa wa Allah suna sai shi kansa sannan ba wanda ya isa ya tabbatar wa Allah wata sifa sai shi Allah kansa a cikin littafinsa ko kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah shi zai sifanta maka ya Allah yake ina fata gane annabi sai yake cewa wasifatihi da sufofinsa ala muradillahi wa rasuli a bisa yanda Allah yake nufi da kuma manzansa li'anna Allah domin Allah madaukakin sarki a alamu bi nafsihi subhanahu wa ta'ala shi yafi kowa sanin kansa subhanahu wa ta'ala dai kenan wa a'lamu bi ghairihi kuma shi yafi waninsa sanin kansa shi yafi kowa sanin kansa wa a'lamu kuma shi yafi sanin gairihi waninsa wa a'lamul khalqi billah wanda yafi kowa sanin Allah huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na'anu amma mu fa ilmuna qasirun ilmun mu fa takaitacce ne ilmun mu takaitacce ne na'anu mu dinnan da kake kallo la na'lamu kathiran mimma fi anfusina ba mu san da yawa game da abin da ya shafe mu ba ma mu karan kanmu abin da ya shafe mu akwai abubuwa da yawa da suka shafi kawunan mu ba mu san su ba min tafasil na gabobi wal uruq da jijiyoyi wal hawas da abubuwan da suke sa ji ko gani ko kanshi ko ɗanɗano yanzu aka tambaye ka jijiya nawa ce a cikin ka sani da wacce da wacce ɗayar a ina take ɗayar tana ina ɗayar duka yi tafsiri kana da wannan gaɓoɓin jikin ɗan adam banda annabi ya ce 360 ka san su kuma 360 ɗin nan faɗe su da wacce da wacce da wacce ya sunayen su suke ka san ashe kai kanka baka san kanka ba ballanta ka san Allah sai ka kwantar da hankalinka Allah ya ma bayanin shi waye mutumin da kai kanka baka san kanka ba baka san me waye kai me da me da me da me ka kunsa baka sani ba to kai ne da tauyayyen iliminka da takaitaccen hankalinka da hangen nesan ka kai za ka zo ka faɗi siffa kaza ta Allah ce ko suna kaza na Allah ne wa hunaka ashiya'un akwai abubuwa da yawa la na'rifu wanda wallahi ba mu san su hal mala yace ga tambaya hal ta'rifu ruha ma hiya ka san ruhin ka menene yanzu an tambaye ka zauna kai bayanin me ruhi ka san ruhin ka za ka yi iya wa mutane bayani su fahimci mai ake nufi da ruhu sa yake cewa balar ruhu min amrin rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ba wanda zai iya ma sannan aka ce al shi hankalin ma huwa mai hankali a sa mu a ɗakin jaraba a ce mu yi ta'arifin hankali menene hankali kuma yaya yake abubuwa da yawa mu kanmu ba mu san su ba to sai yake cewa idza kunta la ta'rifu shay'an min jismik malai ce idan har akwai wani abu a jikinka baka san shi ba wala min nafsik akwai abu a ranka a tattare da kai baka san shi ba fa kaifa tatakallamu fi zatillah to ta yaya zaka yi magana game da zatin Allah subhanahu wata'ala allati la ya'lamuha wanda zatin Allah nan ba wanda ya san zatin Allah illa huwa sai shi subhanahu wata'ala ya'lamu ma baina aydihim Allah ya san abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke bayan su Allah ya ce wala yuhituna bihi ilma amma ba su isa su kewaye Allah da sani ba shi ya san su ciki da bai amma su ban san shi hada kharijun an ma'lumatihim sanin Allah gaba daya wannan abu ne da ya fi karfin ilimin su sai dai ka yi haƙuri ya gaya ma iya gwargwadon abin da yake so ka sani game da shi kenan kawai amma ka san Allah wala yuhituna bihi ilma Allah ta'ala ce ba za a iya kewaye shi ba da ilimi da sani hada kharijun an ma'lumatihim wa an tasawwuratihim wannan yafi karfin ilimin su yafi karfin shaci fadin su da tunane tunanin su shine tasawurat duk yanda zaka suranta Allah ballahu fawqa zalik wala yuqasu Allah bi khalqihi subhana sannan ba a kwatanta Allah ko kiyasta shi da wata halitta cikin halittunsa subhanahu wataala hadha min tanqusillahi subhana wannan yana daga cikin tauye Allah subhanahu wataala kai kokarin kwatanta shi da wani abin halitta da aka zaka ce Allah yana da hannaye babban kuskure shine ka gano a to ai in aka ce yana da hannu ai sauran mutane suna da hannu an gaya ma na Allah irin na mutane ne to babban kuskuren idan mutum ya kamu da cutar tashbihi to shine in an zo masa da su sufofin Allah zai dinga korewa saboda kullum ka gaya masa wata sufa ta Allah abin da yake fara tunowa wane wane wance suwane suwane suwane to da ya tunano sai ga to kuma ya tuno hannun irin na wani hannun irin na wance hannun karamin yaro hannun dabba hannun keke hannun kaza hanya kuwa to su kansu wayannan hannayen da iri ɗaya ne yanzu da hannun mutum da hannun dabba da hannun keke iri ɗaya ne to su ma ba iri ɗaya bane ballantana na Allah subhanahu wataala babban abin da ake so ka sani shine in Allah ya tabbatar ka tabbatar ya hannu yake kace baka sani ba wannan mun sha karanta wannan mun karanta a alaqidatu fahawiya mun nanata mun maimaita wannan kuma shine kyakkyawar aqida game da Allah subhanahu wataala kar ka shiga cikin rigima Allah ya daidaita al'arshi kace ya daidaita domin shi ya ce ya daidaita ya ya daidaita kace ba mu sani shikenan kawai Allah madaukakin sarki ya ce yana da hannu yana da fuska yana da kaza eh haka ya faɗa a cikin alkurani ko haka annabi ya faɗa a cikin hadisi to ya abun kai yake kace baka sani fakat sai ka zauna lafiya fa huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairi ubangiji ta'ala shi ya fi sanin kansa kuma shi ya fi sanin waninsa wa asdaqu qila kuma shine mafi gaskiyar zance wa ahsanu haditha mafi kyawun magana min khalqi fiye da halittarsa haka yazo yace yana da kaza ya a cikin alqur'ani kana mu'amalanta alqur'ani ya faɗi sufofinsa suna da yawa ya faɗi sunayensa da yawa a cikin alqur'ani kuma sai wani yazo yace wannan sunan ba na Allah bane ba za a fassara Allah da wannan sunan ba wannan ma'anar wannan sifa ita ma ba ta Allah bace ba za a ce Allah yana da sifa kuma shi Allah ta'ala a antum a alamu amillah shin ku ne kuka sani ko Allah kai da baka san kanka ba kai ne zaka yi bayanin yadda Allah yake shi yayi bayanin ga yadda yake kai kuma kana cewa ba haka yake to yanzu magana ka za a dauka ko ta Allah ba wanda ya kai Allah gaskiyar magana ba wanda ya kai Allah mafi kyawun zance kama ya kula shekul islam ibn taymiya fil wasitiyya kamar yadda shekul islam ibn taymiya a cikin al-aqidatul wasitiyya ya faɗa a ce lokaci ya yi sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada